الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شيء بدأ كراتو أتشكين الفقه المالكي آه دقلت تافين مختصر al'akhdari wato takaitaccen littafin da malam al'akhdari ya wallafa a wannan rana ta asabar wanda hudu ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1446 da za mu tashi darasi na hudu malam ya shiga cikin bayani kan almuharramat abubuwan da aka haramta ga almukallaf bayani ya gabata akan wane ne almukallaf an yi bayani daki-daki akai to malam ya jero abubuwa da dama kaza haramun ne kaza haramun ne har ya kawo bayani akan riya wa riya'u was sum'atu wal hasad wal bugudu ina jin kamar nan mun ka tsaya za mu tashi wa ru'yatul fadli ala al-ghairi wal hamzu wal lamzu wal abasu was sukhriya waz zina wan nazaru ila al-ajnabiyya wa talazzuz bi kalamiha to malam ya ce daga cikin abin da aka haramta ma mukallafi wa ru'yatul fadli ganin mutum na da falala alal gairi sama ga waninsa wato mutum ya ga kansa shi yana da wata falala yana da wani fifiko a kan wani ya fi wani ya fi wani ya fi suwa ne ya fi suwa ne to ya ga kansa da wannan matsayi da wannan haramun ne sawa'un ya faɗa ne da baki ko a aikace ya nuna ko cikin zuciyarsa ya ƙudurta haka ma bai bayyana ba duk wannan haramun ne kawai ka ji cewa ina hewa ne ko da ko kafi shi ka ji aina fi shi ilimi a zuciyarka kawai kuma ka kudurta haka to wannan haramun ne ko ka faɗa da baki billahi tallahi na hika wannan haramun ne ko ya aikata a aikace ya yi wani abu wanda aikin yana fassara hakan shi ma haramun ne ba daidai ba ne saboda sun ce hakan yana haifar da girman kai wasila ce zuwa ga girman kai da al'ujubu waɗanda suka gabata a baya to shi yasa aka hana so da haka ba ma sai ka bayyana a bayyana ba saboda Allah ya ba da ƙa'ida falatu zakku an fusau to Allah ya hana kaga wannan taskiya kake ba kanka ai ka fi shi ko wannan yana daga cikin abin da ya halaka shaidan da Allah ya ce mai mi ya hana ka ka yi sujuda wa Adam sai ya ce ana khairun min a gani da wannan lafazin ni na fi shi kaga wannan sai ya hana masa ya zartar da ya manta da cewa yanzu da shi da Adam din duka Allah ya halicce su ƙarƙashin kulawar Allah suke kuma Allah ne ya bashi umarni ba Adam din ba in ya yi sujudan Allah yawa ba annabi Adam ba kuma ya fahimci haka to amma jin ru'yatul fadli ganin shi ya fi adam ɗin falala shi yasa ya ce ba zai yi ba saboda yana ganin wai wannan ƙasƙanci ne wanda kafiya ka dawo kuma a ce ka je kai masa gaisuwa kaga sai ya halaka eh a gani shi ne sabo na farko a duniya ganin cewa na hewa ne duk su sun ka haifar da girman kai da hassada da sauran abubuwa hassada saga annabi adam to wannan abin shi ya haifar da ita saboda da ya ga cewa ya fi annabi adam a sai ya ga allah ya fifita adam din a kansa to sai hasada ta biyo baya kuma shi haifar mai da girman kai kin karɓar umarnin da allah ya bashi kaga ƙarshe dai duka ru'yatul fadli shine asulu shine tushe an gane eh to saboda haka mu nisanci wannan ɗabi'a ba ta da kyau ko da kafi wani to kai dai ka kyautata ma Allah zato eh ko ba haka ba in wasu suka faɗa can wannan kansu kaga wannan ba zai cutar da kai misali su ce ai kai kafi wani ai wani ya fi wani ilimi ai wani ya fi wani kaza ai wani ya fi wani kaza wannan ba zai cutar da kai ba amma kai karka ji haka bale har ya bayi zuwa ga furtawa ko bayyana wata alama da makamantansu sannan ƙarshe zai haifar da abubuwa da yawa da kaskanta shi wannan da kake ganin kafi shi ai to ai ba kowa bane su shesa masu nuna cewa da nuna falala wannan takaita abin ne ai ba sai an nuna ba ko a zuciya ka kudurta ba sai ka nuna ba kuma lafazin ma baya dokan haka tunda sulasi ne daga ra'a ne eh sulasi ne ru'ya ba daga ruba'i ba ne ballantana a ce nunawa wannan ira'atu za a ce ira'atu kaza nuna kaza amma ru'uyatu kaza ganin kaza kai ke ganin kafi wani sawa'un da aikace kai ko da baki ko cikin zuciyarka ka kudurci haka to wadda dai kuskure ne an gane ganin fifiko ko falala ko matsayi ko ɗaukaka alal gairi akan wani ba nunawa ba da ya ce nuna sai ne ce to ai ban nuna ba ai boyewa ne ka gani kuma su masu waccan fassarar su suka bude mai wannan kofa ko kuma haka aka fassara masa sai ce to ai cikin zuciyata ne kawai ai ban nuna ba to ka gani to shi ba a so a ba ɗalibi gurguwar fahimta ko gurguwar fassara saboda in ya je aiki akan kuskure to laifin zai dawo kanka ne to shi yasa duk abin da baka da itikani a kansa ko ilimi a kansa karka ce ma zaka nuna ma wani ko zaka karantar da wani ko zaka wani fatawa saboda in fa ya je ya fahimci ba daidai ba ya aikata ba daidai ba ba to sai an fara baka zunubi kamin ma a biyo ta kansa don kai ka batar da shi walhamzu malam ya ce da hamzu wallamzu da kuma lamzu su masu fassara in sun zo sai su ce da hamzu zumɗe wallamzu da kyafaci haka ake fassara su da hausa a gari? yawwa haka suke fassarawa to amma malamai sun yi saɓani a kansu ya ke nufi tun daga in ka ɗauki tafsirin suratul hummaza za ka ga malamai a ƙawal da malamai musamman tafsirul kurtubi a kan wannan aya to ya yi dogon bayani a kai amma fassara mai kyau tunda dama dukkan suna shiga ne babin abin nan giba wani sashe ne na giba an gane da shi alhamzu da allamzu to alhamzu suka ce shi ne aibanta mutum a gabansa ka aibanta mutum a gabansa wannan shi ake kira da alhamzu allamzu kuma shi ne ka aibanta mutum ka ci mutuncinsa bayan idonsa bayan bayana sai ka je ka aibanta shi a wurin wasu to wannan shi ake kira da alhamzu wancan kuma shi ne ka ci fuska saka aibanta shi ka zazzage shi ka wulakanta shi to wannan alhamzu kenan an gane? wannan ita ce mafi yawan malamai suka zaba daga cikin ma'anoninsa kuma da bambancinsu wasu kuma sun ce a'a kishiyar haka alhamzu shine ka aibanta mutum bayan idonsa allamzu ka aibanta mutum a gabansa wasu kuma suka ce duk ma'anarsu ɗaya ma'anarsa dai aibanta musulmi aibanta musulmi suka ce duk ma'anarsa ɗaya to amma dai wancan na farko shine a gani to wannan shine eh to su in sun zo fassara maka sai su ce da zumɗe da kyafaci a Hausa ke amma an zo tafsiri da bayani to shine dole a faɗi wannan wal'ibasu malam yace da wasanni waɗanda za su shagaltar da kai daga Allah duk wasan da za ta shagaltar da kai daga Allah ko abin da Allah ya ɗora maka da ita ake nufi ba wasa matsulakan ba akwai wasannin da musulunci ya halatta maka su kana iya ka yi misali akwai hadisi da ya zo a jabi'ut tirmidhi da sunan bin maja da musulun imam ahmad da sallallahu sallama ke cewa kullu lahawin yalhul mu'mina fa huwa batil ko kullu lahawin yalhul mu'mina batilun duk wani wasa da zai shagaltar da mumini daga barin Allah ko barin abin da Allah ya dora shi akai to wannan wasa barna ce to ita malam ke magana a nan an gane ita malam ke magana a nan sai ce illa salaf banda wasanni guda uku akwai muda'abatul rajuli zaujatahu ko imra'atahu mutum yana wasa da matarsa ko kuma ta'adibu farasihi ladabtar da dokinsa saboda ya saba da gudu da sauransu saboda koda jihadi ya tashi haka kuma ramyatun bi ƙausihi haka wasa ta hanyar halbi kibiyarsa da bakarsa yana koyon halbi ko bindiga in yana da bindiga yana tirenin don ya koya to an ce wa'annan wasanni su ɗaya musulunci ya halatta duk wata wasa wadda ba wannan ba to lahauci ka yi watsi da ita ko? to ita ake nufi wasu ko sun ce in dai wasat ba ta shagaltar da mutum daga Allah ko addini kuma babu keta wata doka ta Allah a cikin wasan babu ko ya je a yi tunda asali halacce asalin wasa halacce wasu huriya haka kuma da yi ma mutum izgili yi ma musulmi izgili shi ma haramun ne tunda Allah ya ce la yashar qaumun min qaumin kaga Allah ya hana karkawa kowa izgili eh izgili haramun ne abinda ake nufi da izgili shi ma dai kaskanta mutane da wulakanta su ta hanyar magana jifa su da wasu kalamai wanda ka nuna su ba su kai ba ba kowa ba ne to wannan shi ake kira da as-sukhriya an gane su ake kira da sukhriya irin ka ce mutum da kiki wawa jahili to wannan da sukhriya ne mai haramun ne ba a faɗa mutum ko da da kikin ne na'am ai shi ake magana faɗa ya ake magana ai ai faɗan ne ake magana ai dama ai faɗa a to ya za a yi ka gaya mutum wannan babu wani abu na fushi ko wata husuma haka ana zaune lahiya ka ce mutum da ƙi sai dai irin abin da 'yan tasha ka yi haka na ba'a da sauransu duk dai hukuncin ɗaya ne duka haramun ga ko faɗa ya kaba kana mutum to ka san abin da zaka za ka faɗa masa amma wani zagi ko wasu kalamai haka na ƙasƙanci da wannan duk sukhariya ce ko ka ce mutum gurmin banza eh duk wannan istihza sukhariya ne eh sukhariya ne wazzina da zina ita ma haramun ce ita ma haramun ce da duk wani abu da zai bayuwa zuwa ga zina haramun ne tunda Allah ya ce wala ta karabu zina to wasa'ilu zina ma haramun ne to wallata ya ta karan kanta to da ya ce wa zina a nan ana nufin da wa wasa'ilu abubuwan da za su duk abin da ka san yana iya sa yana kai ka zuwa ga zina to haramun ne haka ƙarƙashin zina abubuwa sun shiga maɗigo ya shiga luwaɗi ya shiga alistimna wasa da al'aura har mutum ya fitar da mani duk sun shiga babin zina haramun ne haka wan nazaru ilal ajanabi ya ce da kallo na sha'awa da kallo na sha'awa ilal ajanabi ya ce daga mace ai ilal imra'atil ajanabiya zuwa ga matar da take nesa ta nisanta gare ka ta fuskar dangantaka da fuskar auratayya ba aure tsakaninku kuma babu nasaba to wannan mace haramun ce a yi mata kallo na sha'awa amma in kallon ba na sha'awa ba ne kuma ba na ganganci ba ne to malamai sun ce babu komai kila ka fito kan kwana ita ma ta fito kan kwana sai ka kalle ta wannan babu komai an gani tunda abu ne ya faru ittifakan ko ba haka ba ko ka buɗe waya kawai sai ka ga wata tsirara sai kai sauri ka wuce to wannan kaga ya faru ne ittifakan wannan babu komai amma ka duba ka ƙara duba to wannan haramun ne kaga wani abu ya shiga ko ba haka ba ne to shi ne wattalazzuzu bi kalamiha haka kuma haramun ne ka dinga jin daɗi bi kalamiha ba sababiya a dalilin sauraron maganarta baka ganta ba amma ga wani sauti nata kana saurare ko za ka saurara don ka ji daɗi shi ma wannan haramun ne alamai sun ce ko da ko sautin nan karatu alkur'ani ne na mace inda zai bayo ka ji daɗi a ranka to haramun ne ka a wannan lokaci sauraron ƙur'ani ya zama haramun ka gani bale ka je kana fira da mace don ka ji daɗi abinda samari ke yi yana neman yarinya aure sai je yana waya da ita awa ɗaya awa biyu ana kalamai na soyayya wannan don haramun la ya ju domin a talar zuzubi kalami ba matakka ba ce ajanabiya ce ajanabiya ce ko chatin haka da sauransu eh na chatin da ita tana magana tana boys ko da sauransu haka to duk wannan haramun kana neman ta ba laifi a gaisa haka shi ke ya kike ya yan uwa ya gida ya kaza ya kaza da sauransu to akwai wata bukata ko wani dalili ko wani abu da ake bukata babu to shikenan sai an jima shikenan eh amma wasu abubuwa to a bari sai an yi aure wasu kalamai wasu kaza da kaza habibi sadiki wane ne ruhul kalbi wane to duk wannan haramun saboda in ka gaya mata ita za ta ji daɗi ita ma in ta gaya ma za ka ji daɗi mai holi da sauransu duk za ka ji daɗi to duk wannan haramun ne ko da ta turo ma ko ta ta turo to yi sauri ka goyi ba a saurara irin wayannan abubuwa in bo yi sauri ka goge kuma ka taka mata birkice to wannan haramun ne ba musulunci bai yadda ba amma gaisuwa da sauransu wannan babu komai a gaisa da safe da rana a gaisa ko da yamma amma dai a jazance don a ji daɗi eh wai ana soyayya to wannan ba daidai ba ne Allah ya sawaka ya ba mu ikon gyarawa an mai da abin ma addini wa akalu amwalin nasi bi ghairi tibi nafsin haka daga cikin abin da aka haramta ma mukallaf cin dukiyoyin mutane ba tare da daɗin ransu ba ma'ana ba shi karan kansa ya halatta maka ci dukiyarsa ba ta hanyar ya baka sadaka ko kyauta ko aro an gane ko cinikayya wannan su ne hanyoyin da za ka iya cin dukiyar waninka ba tare da haramun ba amma ko ta hanyar sata ta shiga ciki hanyar kwace ya shiga ciki a baka ajiya ka canye ya shiga ciki an gane ko ka ci bashi ka kibiya duk akalo amwalin nasu ne bilbaɓi duka la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil duk sun shiga ciki duka haramun ne eh duk yana cikin akalu amwalin nas da gwamnati kai haramun ne ko a rage maka albashi duk haramun ne babu ne dalili na'am eh a wannan ba komai in ka san cewa dama ka'ida ta gudana wanda ya kaza za a yi masa kaza wannan babu kuɗi amma kawai ba laifin komi a dinga zare ma kuɗi kuma kana aiki to wannan akalu amwalin nasu ne bil batil haramun ne ba ka da iko sai ka bar su da Allah Allah ya ja ma haƙin eh tun da yarjejeniya aka yi da kai za a baka kaza to don me da za a rage wani abu kaga babu dalili yayi ko ba haka ba duk yana ciki da jinkirin biyan bashi matsalul gani zulmun haka manzo Allah ya faɗa eh duk ya shiga ciki tunda albashi ai aiki ne kai kamar ka sa mutum aiki ne ku yi jinga ya gama ma aikinka sai ka ƙi biyansa to wannan matsalul gani wannan zalunci ne haramun ne to haka shi ma abin da gwamnati ke yi wata ya kare har a shiga wani ba albashi duk zalunci ne haramun ne duk sai Allah ya tambaye su to kagan to shi yasa ya abubuwa suka lalace saboda kowa cikin laifi yake da talakawa da da shugabannin to shi yasa musiba kaga dole Allah ya kawo musiba wadda take amma wadda sai kowa ya ɗanɗana wa jikinsa saboda illa ko ina akwai ta wal akalu bi shafa'ati ko ai wa akalu amwalin nasi adafi ne da cin dukiyoyin mutane bi shafa'ati a dalilin yi musu wata alfarma mutum kai masa alfarma sai ka ce to kaɗan bani wani abu sai zan ba ka za a maka dan bani wani abu to wannan haramun ne an gane yawwa haramun ne in ba shi ya ce to wane yayi ga kaza na baka ka nemo min kaza ko kaza da sauransu ko ka nema min aiki da sauransu a matsayin ɗawainiyar da zai yi da sauransu amma ka cincinta ga abu ka zo a shi ba zai maka ba ko ba zai maka sayanin ba sai ka ba shi wani abu to wannan haramun ne ko ina son ganin wani a ni ba zan ma ishin ka gan shi ba sai ka ba da wani abu kira abin da ake a gidajen gwamnati sai ka ba da kuɗi sai a baka dama ka ga mai gida wannan duk al'akalu bi shafa'a ne eh sai oba bai ci shi ba al'akalu bi shafa'a ba ne na'am sun ci haram su su da suka ci wannan abin sun ci haram mutum na iya zuwa ya cika din in babu da zai yi eh ba ba komai ba komai ai kai baka da laifi in dai akwai tilastawa a ciki abinda kawai shari'a ta ce in kana da wanda za ka yi kuma abin naka ya fito ba tare da ka bada abin ba to shi sai ka yi amma in ya zan ba yadda za ka yi ka samu wannan haƙƙin sai ka bada wannan abu to ka bayar shi shi da ya ci shi ya ci haram cikin account ɗinka za a turo kuɗin dubu ɗari amma shi dole ba zai cika ma sai in ka yadda an ka turo kana wahid dubu hamsin
eh to wannan kaga yarjejeniya kun kai kaga laihin ka ne Lai- laihin ka ne a kai laihi kai laihi kuma mutum shi zai yi mm shi wani aka turo kuɗin ta account eh
wannan ma shi a kyauta ne yanzu wanda ake cika a kyauta ne ai kyauta ne ko eh wanda ake cika a kwanakin tsakanin jiya da in akwai wani sa'ayi da yake yi don ka samu babu komi haƙƙinsa ne sai ka bashi ta yadda kila in bai yi ma wannan sa'ayin ba ba lalle ba ne ka samu Eh, kaga ya yi wani abu na na wahala kaga haƙƙin bai tabbata naka ba zato ake yi nan kuma ana magana akan wannan abin haƙƙin ka ne allah ya ballaka maka shi shi wannan daban amma wannan kana iya samu kana iya rasawa wannan kaga ba naka ba ne ba zancen naka ake ba sai ya shigo hannu to wannan bai ciki kaga ba guda ba ne amma yanzu kama albashi misali kila an rike maka albashi sai wani ya ce maka ai ba zai ma hanya a saki albashin nan ba sai ka bashi kaza to wannan shi ake magana saboda kuɗin dama naka ne ko su shigo ga hannunka ko kar su shigo ko a turo su ga akawun ɗinka ko ka a turo naka ne ko fansho da makamantansu eh to in zan baka da yadda za ka yi su hito sai ka bashi shi ya ci wuta ya yi al'akalu bi shafa eh yawon sun ce in ka cancanta eh, in ka cancanta da ofat da abin da ofat ta kunsa babu komi shi wanda wanda ya sayar idan ka cancanta ya baka ya ki baka ya sayar ma shi ya yi laifi shi ya ci haram a babu tunda abu ne wanda yana iya baka shi ko da baka bashi wannan abu ba kuma asali ba na sai da abu Eh, kai kuma baka da wata hanya da za ka bi to ka kai lalura ce a wa gaskiya da ba kuskure ne a rage da dafi bane a ba gaskiya ba ne yana ba ya samu kuskuren fahimta ko bai fahimci tambayar ba eh ai ba laifi ba ne ka ai lalura ce Eh, abinda kawai in ka san baka da op- ko baka cancanta da abin ba aikin ba za ka iya shi ba don kawai kai ma ka ci kuɗi ne a ban tokar kai kaga shi ma ya shiga cikin akalwar amwalin amwalin daula kenan Mm. amma ba laifi ba ne in ya zan baka da wata hanya dole sai ka ba da kuɗi kuma aikin nan ka karance shi kana iya shi sai ka bada shi shi da ya ci ya ci haram to me na nawa nake da nafin wa ka kashi ai al'umma ne za ka taimaka ma ko ba haka ba eh taimako ne ka yi ai saboda in baka sami wannan abu kaga wannan taimakon ba za ka iya yin shi ba su kuma waɗancan azalumai ne ƙarshen ta ma a je a ba wanda bai cancanta ba kai kuma gashi ka cancanta maganar da ake shi wanda ya sayar da offer shi aka ban kidnapper a shi ya yi laihi babba ya yi laihi gaskiya ok shi ake nufi zai ya yi laihi babba eh amma dai in dai wanda yabba ya cancanta to ba abin da ya bai kai a siffanta shi da kidnapping ba sai dai in wanda yabba ya san cewa dama bai cancanta da wannan abu ba Hmm? an ba shi offer ce kawai don ya samu kuɗi au biddini ko kuma al'akalu biddini haka ci don addini eh bi sababin din eh akalu amwalin nasi eh bi sababin din ka fake da addini amma kuma kana cin dukiyoyin mutane kuma babu addinin tare da kai eh suna ba da misali canna kamar mutum misali kasan canna malamai suna dan zagayawa ƙauyuka haka suna da'awa musamman lokacin kaka ana dan tara musu kuɗi da abinci na noma haka da sauransu to wani sai ya je ya yi shiga ta malamai samu manyan rigunoni masu kyau da rawani sima da ya ta malamai sai ya shiga su kuma sai su zata malami ne sai su yi ta tula mai kuɗi eh sai su yi ta tula mai kuɗi to wannan al'akali biddini ke an gani? Eh. ko kuma shi ba malami bai shiga ƙauye da sunan malanta yana taɓar gaza su kuma tun da jahilai ne ba za su iya gane ba suna ɗauka dukiyoyinsu suna bashi a matsayin ga malami mun samu wanda zai nuna mana Allah amma kuma jahili ne wannan kuma shi ma al'akalu al'akalu biddini ne saboda abin da suka bashi don addini ne shi kuma addinin babu shi tare da shi kawai kuɗi yake nema ɗan damfara ne Eh, ko kuma ka saki abin nan sanarwa ka ce ai addini na buƙatar masallaci kaza ko da kaza ana tara ma kuɗi kana canyewa alhali kai ne sifika ne kai ne fankan masallaci eh su sun baka don addini amma kuma kai kaje ka cayi eh ko kuma ai muna da wa'azi za mu zai da'awa kaza da sauransu muna buƙatar motar da'awa sai a baka sai ka je ka sayar ka je ka yi cefane shi ma ai alakalu biddini ne suna nan da suna yi a gani ka je ka yi sana'a mana eh wai wata makaranta eh sun ka samu jarawa albashi ba a wasu albashi ba eh ka ce wani wani ɗan siyasa taimaka musu da kuɗi ya taimaka musu da kuɗi eh na biya albashi eh da ce wata da zai gani ya zai
ya taimaka musu da kuɗi saboda kyauta ko ko kyauta eh saboda ga hanyar da su ɗari babu albashi makaranta eh
ya ce to ba matsala zai gani zai yi.
mm bayan lokaci kaɗan sai ya kira shugabannin mm ya ce ga kaza a ba malam wannan
mm
sai su
na'am shugabannin nan sun kaɗan
mm tona a cikin waɗannan abu.
eh
sai saura an ka ce a kai musu eh
su wanga wurin sun ka ɗiba
haram sun gaci ai su yan sako ne ai. daidai yake da in ce ga naira dubu ka bawa ne sai ka cire ɗari biyu ka bashi ɗari takwas kaga wannan khiyana ake kiranta bai kai matakin sata ba amma dai zalunci ne saboda an amince maka sai ka ci amana su da aka ba su ba su an aminta da su ne ya aminta da su sau da haka abinda suka yi zalunci sun ci haram biyu ya shiga cikin akalu amwalin nas bil batil ko bi tibin nafs sau da haka sai sun biya su lahira in ba su yahe musu ba
za ba sai
to in an je lahira sai su biya Eh, mutane suna wasa da Allah shi yasa abubuwa abubuwa suka yi yawa Eh, shi yasa abubuwa suka yi yawa na'am abubuwan sun yawa Allah shi kusa to Allah ya saboda yanzu lokaci ne wanda kawai mutane dai nema suke yi ba sa tsayawa masu ko bincike ma mutane yanzu ba sa yi Eh, ko bincike da nema in abu ya zo sai ka gama ana dan abin to ya asalin abin daga ina abin ya fito a yanzu kawai dai abin ya shigo hannu bincike ma ba a yi saboda babu tsoron Allah cikin zukatan mutane zukata sun bushe Eh, na'am kenan ce wanda aka yi malamai na'am wasu mutane na faɗin shi irin malami ya je yau aji don a bashi kuɗi ko kuma karatun da an ba su a suna cewa aiki da addini na yaga ya haiti ce a ya haita ciki wanda bai ciki jinga za mu karanta cikin alfara'idul jalila ya ce ba zan karantar da ku ba sai kun bani kaza malam ya yi wannan magana za a kai gare shi shi wannan da ba aiki na kai ba zan koya ma suratul fatiha ba sai ka bani dubu kaza ka yadda eh na yadda sai ka koya masa kuma in bai baka ba kana da dama ka kai shi kara wurin alƙali ko zagin malamai da ake yi ma da yana aiki a kusa da cikin magana saboda mafi yawanci mutane ba su fahimci me ake nufi da ci da addini sai su ta zagin malamai
to su su ma malaman suna da laifi gaskiya saboda su suka buɗe wayannan ƙofofin saboda akwai wasu bara gurbi da ke da wannan sifa ɗin kuma su malaman sun san su kuma su- ba su taka musu birki ba kuma ba su fito suka yi tahaziri a kansu ba su suka ja baki suka a wannan ai tare muke da shi shi kuma wanda an nesa sai ya ɗauka abin da wancan ka yi kai ma shi kake yi tun da ba ka yi magana ba ka kamata ya malamai su fito waɗannan da ke wannan abin su tona musu asiri to wane wane da wane da wane kuma hagan shi ba malamin Allah ba ne in ma ya nemi wani abu don addini kar ku ba shi haga shi kenan sai ya gyara to amma kun ja baki kun yi shiru kuma ga mutane na barna kuma kun sani a wai kawai ana tare da shi ai dan kungiya ne haka son zuciya kenan eh ai dan kungiya ne ko ai shugaba ne kawai shi kenan to ko yana shugaba sai ya tabarna kuma a kyale sai a zo ana zagin kungiyar gaba daya a ce ma kungiyar ma yanzu duniya ɗaya ta samu gaba kaga waye jaye wannan zagin to kaga masu yi sai a taka musu birki tunda su waɗanda ke wannan zage-zagen ta nesa suke hango ku ba cikin abin suke ballantana su iya rarrabewa wani kai wani bai a to ku ka wa'azi ai mu mu mun bar wa'azi yanzu ku Allah ya dora mu yanzu mu iyakan mu karantarwa abun ya yawa Eh, mu mu mun daina wa'azi yanzu sai dai karantarwa kawai ku da ka wa'azi sai ku je ku yi ta tai mu ba mu da lokacin wa'azi yanzu Eh, amma yana da kyau ku ku rike kuma ku ci gaba da yi tunda Allah ya ba ku lokaci mun yi sadda muna da lokaci yanzu kuma abubuwa sun yawa rubuce-rubuce da bahasi da wasu abubuwa sun ɗauki hankali an gane ba mu da lokaci yanzu sai dai karantarwa da yake ita kuma dama ita an ka gada ita an ka saba Eh, to matsalolin ne sun yawa Eh, amma a fito a nemi taimako don a gina masallaci a taimaka ma rayuwar nan bai cikin al'akalu bi shafa bal ma ya halatta ba a ɗibi wani abu waɗanda suka yi jirga-jirga a ɗan basu wani abu ya halatta sakamakon aikin da suka yi Eh, amma ana magana ka je ka fake Eh, masallaci kaza yana da matsala ko ku kungiyar ku fake kuna zuwa wajen 'yan siyasa suna ba ku kuɗaɗe da sunan za ku yi aiki na addini kuma ba ku yi sai ku koma ku yi haba ba ha ƙarami wannan al'akalu biddini ne ai muna son mota kaza a wajen dan majalisa kaza a wajen wane kaza a je a roƙo a bada mota kuma bayan kwana uku sai su sai sai su kashe kuɗi sau da dama ba wai aikin ne a an manufa ba ba shine target ba a samu hanyar da za a ci abinci wannan al'akalu biddi ne an gane amma a nemo a yi abin to wadda kaga wani abu ne na daban to masu yin wannan abu in suna cikin ku sai a yi musu nasiha a tunatar da su Allah a tsoratar da su abin da suke fasadi ne in ba su daina ba sai a tona musu asiri a zo saman membari a kama sunayensu to sai al'umma ta zauna lafiya eh sai al'umma ta zauna lafiya eh to shi yasa barna ta yi yawa so da duk zagin da haka ana wa malamai malaman su suka bude kofa Eh, su suka bude kofa su suka bude kofa ko inda za su je 'yan siyasa su ba su abinci da sunan su koma su raba mana ƙasa gare su sai suka gidajensu su koyi suna wasu a basu kujerun aikin haji wasu na umara da sunan su je su ba na ƙasa da su amma sai su je su sai suwa su gina gidaje su sai motoci su kai 'ya'yansu makarantun nan kwarai kai ga kana karatu ma baka iri kuma aikin nan da kai ake yin sa to kaga yan an zage malamai wa ya bude kofa me yasa ba a kawo su imamu malik an zage su ba su shehu dan fodiyo su abdullahi gun abdullahi gun su malam abubakar gumi saboda ba su yi wannan rayuwa ba da ma za su yi koyi da malam abubakar gumi da sun huta eh, shi yasa muna magana da wani yace bambancin su su waɗanda ke da awar cewa almajiran malam shi malam in ya samu sai ya ɗauka ya ba 'ya'yan wasu su kuma sai su an shi daga 'ya'yan wasu su ba nasu ba ma su samo su ba su ba 'ya'yansu ba a na kuɗin ma da suka je waje 'yan siyasa su wakilai ne an ba su je su kawo sai su yi abin nan ɗinsa sai su karkatar da shi zuwa ga nasu 'ya'ya kuma a hamin bari a ce mu almajiran malam abubakar gumi ka gani ka gani so dole a zagi malamai so da haka dole malamai sai sun ji tsoron Allah wa'azi gaskiya ne kuma wajibi ne karantarwa gaskiya ce to amma a tsaya ai abin da aka ce ai Allah ya samu dace sai mu tsaya wa ta'khirus salati saboda lokaci ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته